الشيطان اللعين الرجيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا وارزقنا عمل به وارزقنا الإخلاص في القول والعمل في الظاهر والباطن بجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم har yanzu dai muna cikin addu'o'i daga cikin addu'o'in sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam imma wanda ya yi ma kansa ko kuma wanda ya yi ma wani daga cikin sahabbansa ko ya koyar da wani sannan ina ganin kamar zai yi kyau kafin har Allah ya sa mu gama littafin a ce an fitar da su to akwai yiwuwa ko dama na cewa ko da ma'anansu muka ji yanzu mun san ma'anan ababen da annabi ke roƙa ko da da hausan mu za mu iya yi insha Allah hadisin da za mu tashi ne faɗin ma'aiki alaihi salatu wasallama inni a'udhuka min azabil qabr manzo Allah yakan ce Allah ina neman tsarin ka daga azaban kabari wannan har nake jin shi muka kwana akai satin da ya wuce ka ce kaga wannan ke tabbatar da ba azaban kabari da annabi bai nemi tsari ba tare da shi din abintacce ne ga barin wannan amma dan ya koyar da mu wa a'udhuka min azabin nari ita ce Allah ina neman tsarin ka daga azaban wuta wa a'udhu bika min fitnatil mahaya wal mamati Allah ina neman tsarin ka daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa malamai suka ce fitinar rayuwa shine duk abin da zai shagaltar da kai ga barin Allah to wannan abin ya zama fitina fitinar mutuwa kuma Allah ka raba mu da shi shine mafi muni shine cikawa ba imani Allah ka kiyaye wa'uzu bika min fitnatil masihid dajjal ina neman tsarin ka Allah daga fitinan dajjal wanda yake abin shafewa wanda annabi na ce masahabbai babu wani annabi da zai zo face sai da ya nemi tsari daga dajjal tun daga annabi Adam har ya zuwa kai shi ce sai dai ni na ƙara muku bayani a kan shi fiya da yadda annabawan da suka wuce suka yi al'umman su bayani wannan hadisin a harajahu imamul bukhari wa imamul musa'i daga abi huraira dalilin da ya faru an huka da kala nabi iza faraga ahadukum min at-tashahhud falyasta'iz billahi min al-arba adabi yace duk dayan ku in ya gama tahiya ya nemi tsarin Allah daga abu guda hudu to kaga misali wannan so samu mutum ya rika sa su a cikin tahiya ba laifi a lokacin mutum ya gama tahiyan bai iya da larabci bai yi da Hausa malamai sun ga akwai halaccin haka ko a ko a sujada ne mutum in bai iya addu'a da larabci ba ba laifi yayi da Hausa abin da aka ki wanda ya iya larabcin ya yi da hausa shi ne ya saba sai dai kawai iya ƙurewar shi a ce maka ruhi Allahumma inni a'udhu min al-ajaz wal kasali wal jubni wal ubuli wal harami wa azab al kabari wa fitnat dajjal Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha wa anta waliyuha wa mawlaha Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'u ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها annabi ka ce Allah ina neman tsarin ka mina la'ajaz wal kasali ka raba ni da gajiyawa da kasala a aikin alkhairi aikin alkhairi mutum ya ce ka aini ba zan iya ba ko kuma ya ce ina kasala wata wa dan waɗannan cututtuka ne masu girma da suka raba mutum da alhairori masu yawa wa a'udhu ka min al-jubun wal buhul yace ina neman tsarin ka daga tsaurin ido mutum ya zama na bayi da kunya walbubul yana neman tsarin Allah daga ruwa ruwa mummunan sharri ne Allah ya raba mu da shi wal harami ina neman tsarin ka daga tsufa ma'ana tsufa ba wai mutum a ce in ma hakan ne dai manzon Allah ai bai tsufa ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam tsufa na ma'ana shine misali mutum ya kai mai yanda ba zai iya aikin alhairi ba a ce kowane gaba na shi ta saki wa azabil kabari ina neman tsarinka daga azaban wuta wa fitnatul dajjal da fitnan dajjal Allahumma ati nafsi taqwaha wannan abu ne mai matakan muhimmanci musamman wannan gaba a zamanin mu ne yanzu Allah ina roƙonka ka ba zuciya na tsarkinta wa zakkiha ka tsarkake ta ka bata tsoronka sannan ka tsarkake ta anta khairu man zakka Allah kai ne mafi alkhairin mai tsarkake zuciya Allah ka tsarkake mana wa anta waliyuha wa maulaha kai ne majibincin lamarinta kai ne mamallakinta Allahumma inni a'udhuka min al-ilmi la yanfa'u a wannan ke tabbatar da ilimi ashe ba kowane ilimi ne yake amfani ba akwai ilimin da ke zama wa mai shi makamashin da za a kai shi wuta Allah ka kiyaye annabi kan ce Allahumma inni a'udhuka min ilmin la yanfa'u Allah ina neman tsarinka daga ilimin da baya amfani wa min qalbin la yahsha'u ina neman tsarinka daga zuciyar da ba ta ma Allah taushi wa min nafsin la tashba'u ina neman tsarinka daga ran da ba ta godiyan Allah da abin da Allah ya bata wa min da'awatin la yustajabu laha ina neman tsarinka daga addu'an da in mutum yayi ba za a amsa mashi ba wannan hadisi Imam Ahmad da Muslim da Tirmidhi da Abd bin Humaydin suka tada hadisin ta kan Zaid bin Arqam Allah ya yarda da shi dalilin sa kara Abdullah bin Haris a kulna da zai bin arkan mun ce ma zai dan arkan allimna ka koyar da mu wani abu fa qala la la uallimakum illa ma kana rasulullah ya allimuna yace ni ba zan sanar da ku komi daga kaina ba zan sanar da ku abinda annabi ke koyar da ku kaga wancan hadisin aba huraira wannan hadisin zaid bin arkam duka guda biyan akwai magana azaban kabari a ciki kaga misali kaddara ba wani hadisi abinda ko sai da hadisi sama da sahabbai saba'in suka ruwaici matsalan azabar kabari hadisi ne wanda ya kai mu haddin tawaturanci Allah ya kiyaye mana imani Allahumma anta halakata nafsi wa anta tawaffaha a yikan ce Allah kai ka halicci raina kuma kai ne zaka amshe ta a laka mamata hawa mahaya rayuwanta da mutuwanta naka ne ma'ana yana karkashin ikon kai fa in ahayaita fa hafasha idan ka rayar da ita bayan wannan baccin Allah ka kiyaye mana ita wa in amatta ha fa gafir laha in kuma ka amshi numfashin na da Allah ka gafarta mata Allahumma as'alika al'afiya Allah ina roƙon ka rangwai ana hadisi Imam Muslim ya tada daga Sayyidina Umar bin Azab dalilin sa kamar yadda harja Muslim hadisi Halid bin Abdullah bin Haris an ibn Umar kana Halid sami'tu Abdullah bin Haris ni hadisi an ibn Umar naji Abdullah dan Haris yana hadisi daga dan Umar annahu amar rajulan idza ahazama alja'ahu an yaqula zalika manzo Allah yana umurtan mutum in ya kwanta a makwanci ya karanta wannan faqala lahu rajulun sami'tu hadha min umar naji wannan daga umar faqala min khairu man khairu min umar min rasulullahi wane ne mafi alkhairi daga umar a wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam allahumma hawalaina wala alaina wannan kuma yana daga abin da hadisin ke koyar da mu ba laifi idan musiba ta tinkaro al'umma ai ta addu'an Allah ya dauke ta eh Allah ya dauke dan ga manzon Allah yana cewa Allah kai ta kauyen mu inda mutane ba sa rayuwa Allah kada ka ajarabce mu da ita kar a saukar da ita akan a wannan hadisin ahrajahu bukhari wa muslim an anas bin malik a sababu anhu qala asabatun nasu sana watan fari ya samu mutanen madina zamanin rayuwar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ala ahad rasulullahi fa bayyana rasulullahi ala munbar yawmal juma'a a wata lokaci yawmal juma'a manzo Allah yana kan minbari ranar juma'a yuhadabu ko yuhadibu yana yin huduba a tahu a arabiyin sai balarabin kawai ya zo masa kala ya rasulullahi halakal malu wa ja'al iyalu ya rasulullahi dukiya ya halallace mutane sun shiga cikin yunwa fadqullaha lana ka roƙan mana Allah farafa a rasulullah ya daidai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya daga hannunsa wa ma nara min as-sama'i qaz'atin yace a sama ba ma ganin daidai da dan yankin girgije a sama fa wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa ma wada'aha hatta sara sahabu ka amsalin jibali manzo Allah bai sauke hannu ba sai da girgije ya cika sama kaman manya-manyan duwatsu sun malam ya zan alal mimbar hatta ra'aytul ma'a ya tahaddaru ala liyati yace annabi bai sauka daga mimbar nan ba sai na ga ruwa na gangara akan gemun ma'aiki alaihi salatu wassalam famudirna yawmina zalika wa min gadin wa ba'd gadin wallazi yalihi hatta aljum'atul ukhra yace akai ruwa yau da gobe da jibi har juma'a sai da akai sati ɗaya yau ana yin ruwa shi yasa wannan hadisin imamu abu hanifa a kansa ya tafi mas'alan cewa a je sallar roƙon ruwa imamu abu hanifa ya ce addu'a ake yi a masallaci kamar yadda manzon Allah ya ga wannan hadisi shi kuma roƙon ruwan wancan shi ma ya zo a hadisi to da haka misali waɗancan mazhaban suka ɗauki wancan wannan suka ɗauki wannan da hadisin ba ba ta'arudi bai karo da kowa ba kowanne ya faru ne daidai da hali sai ke cewa faƙali ya rasulullahi tahdimul bina ya sai ga balarabin kawai ya ce rasulullah gini fa na rushewa ka ku ai sati ba ba saukin ruwa ai sai inda mai ya tsaya gini na bu- na rushewa farafa rasulullah ya dai wa qala allahumma fa zakarahu wa qala fa ma yashiru bi yadi ila nahiyatin min sabi illa faraja da manzo Allah yake cewa hawalaina la alaina in ya haka sai ce Allah ruwan yayi nan ya ce in ya kada girgizan haka sai kawai ka ga yan- abin ya yanke daga wajen gabaki da alaihi salatu wasallam hatta sarat al-majlis misl al-jawla sai da madina ta zama misali kaman sararin da ba a taba yin hadari a cikin ta ba wasal al-wadi qanatu shaharan aka dinga ruwa a can inda annabi ya ce akai a watanni haka da dama wala naji ahadin minna yace illa haddasa bil judi ba wanda zai zo daga bangaren inda ya ce hawalaina din nan sai ya ba da labarin ana ta ruwa a wajen a wannan hadisi manzo Allah yake cewa Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar a manzo Allah yake cewa Allah ka ba mu a duniya kyawawa a lahira ma Allah ka ba mu kyawawa ka kare mu daga azaban wuta wannan hadisi addu'a yana daga cikin jawami'id du'a idan ka roki Allah ya baka mai kyau a duniya wallahu ya alamu wa antum la ta'lam Allah shi ya fi sanin menene mai kyau a gare ka kai ko baka san menene mai kyau a gare ka ba to shi yasa ma'aiki sai ya zama da in ka roki wannan duk alhairin duniya ka roka kuma dukkan alhairin lahira ka roka kuma mafi girman abin tsari in bayan rayuwa shine wuta to ka roki Allah tsari da shi wannan hadisin Imam Buhari da Muslim sun ruwaito daga Anas dan Malik سبب أنه قال آد رسول الله رجلا من المسلمين قد يبتع فصار مثل الفرق ya ce manzo Allah ya je gaishe da wani mutumi daga cikin musulmai da bai da lafiya ya jami ya zama kamar misali kamar dan sako faqala hu rasulullahi hal kunta tad'ullaha bi shay'in aw tas'aluhu iyyahu annabi ya ce kana roƙon Allah wani abu ne ko kana addu'a da wani abu Ƙala sai ce na'am eh ina yi كنت أقول اللهم ما كنت مؤاكبي به في الآخرة فأجله لي في الدنيا kaga abin da yake roƙo shi Allah duk abin da zaka yi min azaba da shi a lahira ka gaggauta a min shi a duniya faqala rasulullah la la nabiku yace mu ma ba za mu iya ba wala nastadiku aw awala qulta allahumma nabi yace ya kake faɗan wannan kai ka san ko musibar lahira a zo maka da shi duniya ba dole ka zama haka ba da shi yasa ka kai zaman jiya da muke faɗa mutum ya roƙi Allah lufi ka roƙi Allah sauki da rangwame shi yasa manzo Allah yake mafificin abin da zaka roƙi Allah ka roƙi Allah Allahumma inna as'alina nas'aluka al-afwa wal afiyata wa ma'afatan da'ima yace in an baka shi a duniya aka baka shi a lahira to me kake nema Eh, sannan sai ma'aiki ya fara karo kala fa da Allahu fa shafahu fa shafahu Allah sai annabi ya mai addu'a take kuma sai Allah ya dauke cutar a take Allah ya dauke cutar daga nan kuma manzo Allah ya bashi wani abin da zai rika addu'a da haka misali wannan la ba a sako mu sashi a sujada duk sujada mu rinka karanta in ba mu iya komai ba ma bayan sujada bayan ta mu in mun gama sallah rabbana atina fid dunya in ma da hali mutum ya dauke shi lazimi ya dauke shi adadin kun faye kun kafa 70 ka rika yi a rana insha Allah duk sanda Allah ya maka muwafaka da ijaba ai shi shikenan Allah ya mana Allahumma zidna wa la tanqusna annabi kan ce Allah ka karo mana alkhairi kada ka tawaye mana alkhairi wa akarimna wa la tuhinna Allah ka girmama lamarinmu Allah kada ka sa mu zama koma baya wa adina wa la tuhinna Allah ka ba mu Allah kar ka haramta mana wa afirna wa la tufir alaina Allah ka ɗauka fifita mu akan mutane kar ka fifita mutane akan mu wa ardina warda anna Allah ka yarda da mu ka yarda da mu ga wannan shi ma jawami'il kalimin eh ma'anansa ko kafin kamar yadda na faɗa in mun rike ma'anan da Hausa ko da Hausa kai ta tai a harajahu Abd bin Humayd fi masnadi an Umar bin Adab sababu an Abdurrahman bin Abdul Qari an ruwaito daga Abdurrahman bin Abdul Qari kana samitu Umar bin Adab shi Abdurrahman bin Abdul Qari din nan yana cikin sikatu tabi'ina eh kuma wasu ma suna cewa ya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma bai kai haddin ya amshi hadisi daga ma'aiki ba عليه الصلاة والسلام يكي يقول كان النبي إذا أنزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كداو النحل yace idan wahayi na saukan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zaka rika jin wani yum a huskan shi kamar irin kukan zuma haka fa anzala alaihi yawman fama kasna sa'atan wata ran sai aka yi mashi wahayi muka zauna su kusan sa'a ɗaya bai ce mana komai ba ba mu ce masa komai ba fasuriya anhu fastaqbala al-qibla wa rafa'a yadayhi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ana yaya wahayin ma'ana ana gama wahayin sai ya ya kalla gabas wa qala allahumma zidna wa la tanqusna sai annabi ya karanta wannan addu'a Allah ka yi mana dadi kada ka tawaye mu ka girmama mu kada ka wulakantar da mu Allah ka ba mu kakka haramta mana ka fifita mu kar ka fifita wani mu akan mu Allah ka yarda da mu ka yarda da mu qala anzil alayya ashru ayatin min man aqama kullu dahal janna annabi yace an saukar min da aya guda goma wanda ya riko da su zai shiga aljanna shine kad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un zuwa karshen aya suratul mu'minin aya goma ciki kaga misali wannan wani fa'ida ne da yanzu mu kokari mu nemi ayoyi guda goma na farkon suratul mu'minina mu karanta su in ma Allah ya sa da da rai sati mai zuwa kamar ranar karatu wannan in wani a cikin yan uwa ya rubuto sai mu fassara don mu fahimci ma'anar ayoyi guda goma din hatta a tamma asharu ayati Allahumma adi man adahu wa wali man walahu Allah duk wanda ya fada da su Allah ka kiyaye ahlul baiti kenan Allah ka yi fada da shi duk wanda ya so su ya jibinci lamarin su Allah ka so shi ka jibinci lamarin sa wannan hadisin Abu ya alal Mausuli ya fito fi masnadi daga Ummu Salama Allah ya tada ita دليل حديث قالت جاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم متروكة حسن وحسين في يديها برمة للحسن فيها حيث آه سيدة فاطمة عليها الصلاة والسلام تازو وجم من الله صلى الله عليه وسلم تابر حسن da Husaini shi ai hannunta akwai akwai tukunya na abinci a wafi a burmatan lil hasan fiha khaisun akwai dambu a ciki na hasan hatta a tafi hannabiya ta zo wajen manzan Allah falan ma wada a taka da damahu da ta ije shi a gaban shi kala laha aina abul hasan ina hasan ina baban hasan sai na ali kenan kala fil baiti ina gida fada'ahu fajalasa annabiyya sallallahu nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai annabi ya kira shi saboda in ya kwalla kiran daga nan zuwa nan gidan ɗakin ba nisa zai ci manzan Allah ya zauna wa aliyin wa fatima wa hassan wa hussein ya abduluna suka zauna duka suna cin abinci falamma faraga yayin da aka gama cin abincin iltafata ilayhim bi saulihi altaffa ilayhim alaihim bi saulihi manzo Allah sai ya lullube su da tufafin su sun makala Allah wanda ya cinci lamarin waɗannan Allah ka cinci lamarinsa wanda ya so su Allah ka so shi wanda kuma ya ƙi su Allah ka yi faɗa da shi kaga musiba ne kin ahlul baitin manzon Allah musiba ne babba Allah ka kiyaye Allah ka kiyaye idan haka duk mai kin su to yana fada da Allah duk mai kin su yana fada da Allah kuma wannan yana daga cikin cutar da aka jarabci misali kamar a ce ko wahabiya ko makamantan su da shi Allah ya kiyaye Allahumma fadiru samawati wal ard ya ubangijin da ya tsaye da sammai da karsai alimul gaibi wa shahadati masanin fili da boye rabbi kullu shay'in wa malikuhu ubangijin komai mamallakin sa ashhadu an la ilaha illa anta na da babu ubangiji sai kai a'udhu bika min sharri nafsi Allah ina neman tsarinka daga sharrin kaina wa min sharri shaytan wa shirki ina neman tsarinka daga sharrin shaytan da shirkansa arajahu diya diya'ul magrib sai da hadisin filmu tara da ruwayata abi hurairah an abi bakar دليل حديث عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه آه أن أبا بكر سأل رسول الله فقال مرني بكلمة أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت كفدا مو wani kalma da zarga karanta sati da yamma kaga lazimin sa kenan da sati da yamma da yake ma daga wajen manzo Allah kuma annabi ya bashi lazimi ina fata an fahimta lazimin sati da yamma yake ma a wajen annabi annabi kuma ya bashi lazimi alaihi salatu wassalam fa qala qul اللهم سيكرن تامش والنعدان وذكره وفي آخره قال قلنا إذا أبات وإذا أمسيت وإذا أحلت ملجأك إما كنت أم كنت ككرن تاش وفي رواية الأمراء له قال أبو بكر يا رسول الله علمني شيئا أقوله كويتني وأنا أبدا ذلك فدا إذا أبات وإذا أمسيت إذا أصبحت عفوا وإذا أمسيت وإذا أحست ملجئي إنا كنت قال قل اللهم سيكرن تامي حديثا فذكره أهرجه إمام أحمد وأصحاب السنن سواء بن ماجة عن أبي هريرة قال الترمذي الترمذي شيء حسن صحيح حديث حسن صحيح اللهم رب جبريل وميكال وإسرائيل وسيدنا محمد نعوذ بك من النار annabi kan ce ya ubangijin jibrila da mika'ilu da israfilu da sayyidina muhammad muna neman tsarinka daga azaban wuta allah ka raba mu da azaban wuta allah ka raba mu da azaban wuta wannan hadisin a harajar tabarani fil kabir wa hakim wa ibn sina fi amal yawmi wal layla an abi walih an walidihi radiyallahu anhu a harajar imam ahmad wa nisa'i wa baihaqi an aisha radiyallahu anha ولفظ أعوذ بك من حر نار ومن عذاب القبر أما لفظ دا أحمد بن نسائي دا باي حديث كبتر دا جنانا عائشة تكن شيني إتباين يا فداكن شوا أعوذ بك من حر نار إنا نمن سرنكا دا غزات متى ومن عذاب القبر دا كما عذاب القبر سببه أن والد أبي مليك قال صليت مع رسول الله ركعتين الفجر فسمعته يقول na yi raka'ata na fajar tare da manzo Allah sai na ji ina karanta wannan addu'an bayan raka'ata na fajar Allahumma lakal hamdu wa lakal shukru kullu wa ilayka yurja'u al-amru kullu annabi kan ce Allah godiya ya tabbata gare ka wani godiyan ya tabbata gare ka kuma al'amari duka yana koma zuwa gare ka ne wannan fassarar ayat lillahi al-amru ne min qablu wa min ba'd a harajahu dailami mansur dailami tar an sa'ad bin abi waqas dalilin shi kama fi jami'ar kabir anna arabiyan qala nabi allimni du'a Allah Allahu an yanfa'ani bi ka koya min wani addu'a ko Allah ya amfani da shi fa qala Allahumma laka sai ambata mashi Allahumma haula'i ahlu baiti wa hasati fazhab anhum ar-rijza wa dakhirhum tadkhira wannan hadisin imam ahmad ya fitar da shi daga sayyida ummu salama dalilin shi manzo Allah yana ce Allah wannan su ne iyalan gidana su ne keɓantattuna Allah ka kiyaye su fa'ab an umar rijisa ka tafiyar musu daga dattin kafarci shi yasa in dai mutum yana da intisabi da ma'aiki in kau ka ganshi cikin wani aiki wanda ba daidai ba ba ruwanka sai ba laifi ka jawo hankalin shi kai masu faɗa saboda ka sauke nauyin annabi a kan shi amma kar kai ma ije mashi aji dan ba zai mutu ba sai Allah ya gyara shi in dai da jinin tare da shi saboda annabi ba zai wannan addu'an ya tafi a kawai ba eh Allah ka raba su da kafirci dattin kafirci shine rijsan li dahiran ku li yusibi ankum rijsa wa yadhirukum tadhira sai yake cewa wadankirukum tadhira Allah ka tsarkake tsarkakewa دليل حديث أن النبي كان في بيته فأتته فاطمة ببرمة فيها حريرة سيدنا رسول الله yana gida sai sai da Fatima ta zo mashi da tukunya fada halat biha alai ta shigar mashi shi bakala idu zawjiki wa ibnayki je ki kira min ƴaƴanki da mijinki fakalan faja ala has faja ali wa husayn wa hasan kaga wannan yana nuna ashe ba laifi mata in tana cikin gida in ta ga dama ta dan samu dan wadata ta dan dafa abu mai romo ta kai ma iyayenta idan daga sai da Fatima ta yi girki ta kawo ma'aiki alaihi salatu wasallam daga fikin hadisin za mu koyi wannan mace ba laifi ta dan dafa abu mai dan romo mai daɗi ta aika ma iyayenta da shi dan neman albarka abu ne mai kyau sunna ne a sai ke cewa fadahalu alaihi fajalasu ya akuluna min tilkal harira suka zo suka zauna tare da manzo Allah suna cin wannan dambu din wa huwa alama nani lahu manamatin lahu annabi yana kwance shi akan can shimfidansa bai ma sauko ba wakana ta tahu fisa'an haibariyin sannan ya ta da kai da wani bargo na haibara qalat wa ana usalli fil hujra tace ita sai da ummu salama ina sallah a can a cikin kuryan daki fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da inna ma yuridullahu li yusiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yudakhirakum tadkhira sai Allah ya saukar da wannan ayan ba komi Allah yake nufin ku da shi ba sai don ya tsarkace ku ya tafiyar muku da dattin kafirci kalat fa'ahaza falal yuridul isa faga shahun bi sai ya jawo wannan mayafin ya lullube su da shi sun ma'aharaje da fa'alu biha ila sama'i ya lullube su da shi kanshi sai ciro hannun shi ya daga shi zuwa sama ma'ana alami na addu'a kenan ko sannan sun makala fa zakarahu Allahumma lokacin alhamdulillah a to ko mu sai akan wannan hadisi yana da ma'ana ai mun zo ma karshen babi Allahumma man wali min ummati shay'an fashakka alayhim fashkuk alayhi Allah ka kiyaye wannan musiban da masu mulki sun san ma'anar wannan hadisin da ba su amshi mulkin al'umma ba annabi ya ce Allah duk wanda ya jibinci lamarin al'umma na a matsayin shi na shugaba shugabanci ya tsananta musu Allah ka tsananta mai shi ma wa man wala min amr ummati sha'an farafa bihim farfuqu bihi duk wanda ya shugabanci al'umma na ya tausaya musu Allah shi ma ka tausaya mashi ga wannan musiba ne da masu mulki sun san wannan wallahi za a rika jawo su ne Allah ce musu ga mulkin suna gudu wannan hadisi Imam Muslim da Nasa'i suka fitar da shi daga Nana Aisha Hafiz al-Bagawi ya fitar a cikin sunna daga Abdurrahman bin Shammasa anha dalilin shi an ibn Shammasa da hala ala Aisha yana cewa da haltuku da hala alayya Aisha fa qalat mimman anta da na ta shigo inda nake sai ce kai daga ina ke kala min mudar yace daga mutanen mudar ne kala wa kaifa wajadtu ibni hudayj fi gazatikum ya kuka ga ibni hudayj a yakin da yayi da ku kala khairul amir mafi alkhairin shugaba kala sai take cewa innahu la yamna ali qatalahu qatalatu akhi an uhaddisukum ma sami'tu min rasulillahi tace to wannan duk da dan uwana ne kokarin da ya a yaki ba zai hana faɗan muku abin da annabi ya faɗa ba kaga shi ne gudun haƙ walau kana murra idan mutum ya kyautata kar ba za a ki faɗan masa gaskiya ba samitu sai ta faɗa hadisin Allahumma la aisha illa aisha al-akhira addu'an da banza Allah yakan shi Allahumma la aisha ko kuma rajazi ne sun ce ba addu'a bane rajazi ne Allahumma la aisha illa aisha al-akhira farhamul ansara wal muhajira shine karshen lokacin manzo Allah yana cewa Allah hakika ba wani rayuwa sai rayuwar duniya ai sai rayuwar lahira Shi ne rayuwa mai tabbas to a ƙarshe kan ce farhamal ansara wal muhajira Allah ka cikan mutanen Madina da da muhajiru Imam Ahmad da Buhari da Muslim suka fitar daga Salih bin Sa'ad saidi Allah ya dade shi wannan Salih bin Sa'ad saidi shine sahabin da ya mutu na ƙarshe a Madina gabaki daya bayan shi ba wani sahabi a Madina Imam Ibn Abi Shayba ya fitar da shi daga Anas dan Maliku dalilin shi an salu qala ja'ana Rasulullahi wa nahana hafiru handak manzon Allah ya zo muna haka ramin handak وننقل التراب على أكتافنا منا دوكن كسا أكن كافدم آه قال رسول الله سي النبي سي كرن توانا فذكره وتتمته فغفر للمهاجرين والأنصار كتكا حديث شيء الله كغافر تام متانا مدينة دماسو هجرة ولفظ البخاري في باب التهاريد على القتال لفظ البخاري أتكن باب موسر دهم أكن ياكي أرجى رسول الله إلى هندك من ذا الله يبتزواك هندك fa'izal muhajiru na wal ansari ya hajjiru na fi ga datin barida mutanen madina da mutanen maka suna haƙa rami a shuwayen gari mai tsananin sanyi falam ya kullum abidan ya amalu na zalika lan ba su da bayan da za su yi masa aikin su suke aikin da kansu falan mara amadin minan nasibi wal ju'i yayin da manzon Allah ya ga halin da suke ciki na wahala ga yunwa قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة ولفظ ابن أبي شيبة عن حميد الطويل عن أنس قال كانت الأنصار يوم الخندق تقول mutanen ansar suna cewa ranar ne na halin lazina baya uwa muhammadan alal jihadi ma bakina abada suna cewa mu ne wadda muka yi manzan Allah sallallahu ta'ala sallam baya akan za mu yaƙi kafirai a bayan shi har kiyama ta tashi shine sai manzan Allah ya amsa masu اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة shi sa suke cewa wannan yana daga cikin kalman da yayi kama da waka da ya fito a harshen manzo Allah amma ba waka ba shi manzo Allah baya waka eh bai taba yin waka ba kuma baya waka amma dai rajazi ne kaman yadda aka san yadda rajazi yake faɗan kalma wadda ta so ta kama da waka din alhamdulillah